سواك وقوم مني لأمر عنك أنه من الجنة والناس أجمعين
Allah ce wa zai shi ina da mun ga dama da ake na kula na da haka mun ba kowace rai shiriyarta ba ta haka ne da ta shiriyar bil imani da yin imani wa ta'ati da yin biyayya ga ubangiji bil tiyarin guna da zafin nan kowace rai kawai sai ta zaɓi yin imani ta zaɓi yin ta'a ga ubangiji walakin sai dai haƙƙal ƙauli ne kalma daga garin ta tabbata wa huwa kalma ita ce la'amla anna jahannama min al-jannati wallahi sai na cika jahannama da aljaru wallahi da mutane ajma'i da baki daya wa taqulu lahum al-khazan idza dakhaluha qulubu
فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون
na'am wa taqulu lahum al-khazanatu zabaniyawa masu tsaron jahannama za su gaya wa kafirai idza dakhaluha yayin da suka shiga jahannama an ce ba zuku ku dangane azaba bima da titu da kayan kuma haza a dalilin mantawar ku gaggamuwa da wannan yini na ku na alkiyama ai bi sai kuma imani bi a dalilin ganin ku ga yin imani da wannan yini na alkiyama inna najina ku mu ma za mu manta da ku a cikin jahannama ai tarakna ku za mu kyale ku kamar mu manta da ku bil azabi cikin wannan azaba sai da ce wujuku ku dandali azabar kulli azabar nan ta dawwama da ba kuntum ta'maluna abu ka a dalilin abu da kuka kasance kuna aikatawa bila da kufuri na kafirci wa takzibi da karyata manzannin Allah inna ma yu'minu إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها سروا سجدا وكفروا بأمر ربهم وكفروا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون
na'am imamu sawiya sai hada tasdiqu da sallallahu alaihi wasallam wannan aya sanye zuciya ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam ala baqa'i man kafara ala kufrihi abu sawanzuwar wanda ya kafirce wa Allah ya tabbata akan kafircinsa ka anna Allah ya kullu jannati kamar Allah yana cewa annabin sa ne sallallahu alaihi wasallama la tahzan karkai bakin ciki fa inna ahla al-iman madhkuruna ala al-itti'az bil Qur'an domin su masu imani an halice su ne akan wa'azuwa da al-Qur'ani daga an karanta al-Qur'ani ko sai su wa'azu su kalbi abinda al-Qur'ani ya yago da shi wa ahli kufri madhkuruna ala adam al-itti'az bihi su kuma abota kafirci an halice su da ɗabi'arsu a kan rashin wa'azuwa da alƙur'ani to farkan guda matan halittar Allah fariƙa ne yanki biyu ne fi ilmin la cikin sanin Allah akwai wanda Allah ya kaddara masa mumini ne zai yi imani akwai da kuma Allah ya kaddara shi kafiri ne ba zai taɓa yin imani ba saboda haka Allah ya ce inna ma يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها قالوا سددا وصبوا بأمر ربهم وهم لا يستكبرون إنما أداة هاتف يؤمن بآياتنا والذين بعد ذكية آيون الله القرآن سنة الذين إذا ذكروا وزلزلنا كمس وعدي أي وجدوا أكمس وعدي بهذا آيون القرآن خروا سجد الله سبحانه سنة مرضين سجدا وصبه كما ذات تسبيه muntabisina ko mutalabbisina suna masu cuɗanya tasbihin su bi hamdu rabbihim da gode wa ubangiji ai qalu suna faɗin subhanallahi wa bihamdihi ko subhanallahi walhamdulillahi wa hum wasallam masu imani masu wa'azuwa da alqur'ani la yastakbiruna ba sa daure girman kai an imani da banni imani wa ta'ata yayin biyayya ga Allah ta jafa dinu فكذلك جمعهم عن الوفاة يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون
na'am Allah ya ci gaba da siffar samun waɗannan gudunai da suke wa'azuwa da ayoyin alƙur'ani kace ka tajafa dunubu haƙar ƙalunsu tana ne santa ai tarta biyu tana ɗagawa anil mabadi daga wuraren kwanciya ai mawadi al-irtija wuraren kwanciya bi kuriya da shimfiɗin su bi salatin bile ne saboda yin sallar su da daddare kinaya ce ta sallar dare ta hajjuda mutum ya yanke bacci ya bar shimfiɗa ya yi alwala ya tsaya yana bauta wa wani cikin dare sai aka yi kinaya da cewa har alƙalunsu tana mai santa anil mazaji ga zan guraren kwanciya yanzu ƙuna rabban kuma waɗannan mummune suna roƙon ubangijin su kaufan min iqabi saboda tsoron azabar Allah wa tama'an da kuma kwaɗayi fi rahmatihi cikin rahamar Allah wa mimma razaqnahum yunfiquna kuma suna ciyarwa daga abin da muka arzuta su da shi ayyata sadaquna suna yin sadaka tsakanin tawajibi zakka da kuma sadaka ta tsawi ta nafila abin da muka arzuta su da shi ba sa riƙewa kankamo suna yin sadaka da shi suna ciyar da miskinai da fakirai na'am
فلا تعلم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون na'am wancan kalwa da imamu kawai bi sadatihim bil layl ai bi ma fi hadu wa abun da cikin sallar dare min nurin kalbi na hasken zuciya wa ridar rabbi da kuma yardar ubangiji imma fil hadith domin abu da zo a wani hadisi manzo Allah ce ma zala jibril yusini bi qiyamil layl malaika jibril bai kushe ba kullun ya zo yana mun wasiya da ki da yin qiyamul layl hatta alimtu har sai da kasan cewa anna kiyara ummati la yanamuna cewa zaɓaɓɓun al'umma ta ba sa yin bacci da daddare imana ba sa barci da daddaren gaba ɗayan daren sukan yanke wani lokaci a cikin baccin da tsaga daga kwanciya su je su yi alwala su yi sallah na fulfulin dare domin ayat ba tana kore baccin ba ne gaba ɗaya cewa haka ya taja ta jafa dubu kuma ajin mabati haka alƙalin tana nisanta ga wani wuraren kwanciya kaga an kwanta din kenan amma lokacin sallar yayi kuma sai su nisanta daga zuwa nan kwanciyar da yana za su kafa sallah cikin dare saboda haka manzo Allah ya ce jibril da kushe yana mun wasiya da kiyamun layl har sai da na san cewa zababbun al'umma ta ba sa yin bacci da dare ma'ana ba sa bacci ba sa bacci gaba ɗayan dare saboda ayar da Allah yake cewa kanu qalilan min al-layli ma yahjuruna kaga shi ma ba kowane bacci akai ba a kanu sun kasance kalilan dan kaɗan ne ma ƙwarai ya haɗa una suke yin bacci minan laili da daddare ashe suna yi baccin amma ɗan kaɗan to ba wai dole ne mutum sai hana idan sa bacci gaba ɗaya ba domin jikinka yana da haƙƙi a kanka kamar da wanda Allah ya faɗa inna li inna li nafsika alayka haqqan haƙiƙa ranka tana da haƙƙi a kanka saboda haka ita ma tana buƙatar hutawa kar ka ce za ka hana idan ka bacci gaba ɗaya inda kai ba mala'ika ba ne dole ne ka ba shi haƙƙinsa amma dai kuma kar ka shantake ka ware wani lokaci mai tsawo da za ka tashi cikin dare ka bauta wa ubangijin to sai Allah ya ce bala ta alamu nafsu ba wata rai da take sanin ma urufiya lau abin da aka koye musu waɗannan masu tashi cikin dare suna na kurkuri urufiya za a yi ma kuri'a abin da aka koye musu ka farko da shi kurkuri kaba ba wanda ya san me aka koye musu na lada min qurati ayunul abun da zai karanta musu idanuwa ai ma ta kiru bihi ayunul abun da idanuwa take yin farin ciki da shi wa bi qira'ati su ta qira'a ta zo da sukunul ya'i da daurewan ya da sukunul ya'i shine ma ukufi lahu qira'a ta mu falata wa lam yakun ma ukufiya ko ya zama bi fatihil ya'i ko ya da zama ma ukufi lahu zai zama abin da nake ƙorewa gare mu ma'uku biya ya zama lil majhuli abin da ake ƙorewa don ku gare su bil qurati a'yuni qira'a sukunu ya ko ma'uku fi ba wannan da san abin da nake ƙore musu bil qurati a'yuni Allah ya jaza'a wannan sakamako ne bima kanu ya'maluna ka abin da san suna aikatawa na'am
أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا yanzu mutumin da ya kasance mumini wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya gaskanta manzannin Allah kamar kama fasikan zai zama kamar wanda ya zama to fasiki wanda bai yarda da Allah ba ba shi da imani amsa dai Allah ta la yasawu ba za su taba daidaita ba ai al-mu'minuna wal fasiquna ba za su taba zama daidai ba a wajen Allah kai har a rayuwar duniya ba a wajen mutane ba ɗaya suke ba wannan aya ta sauka ne a dalilin sayyidina Ali annahu kana baina Ali ibn Abi Talib wa Ubayd ibn Abi Mu'ayth tanazuqu an ga mutanazuqi jayayya da musu tsakanin sayyidina Ali dan Abi Talib radiyallahu anhu da wani kafiri Ubayd ibn Abi Mu'ayth kuma shi gacci da tsohon ya aiki sai sayyidina Ali فقال الوليد ابن عقبة sai shi walid dan uqba ibn abi mu'ayth din yazo yana karewa mahaifinsa uqba din sai walid ibn uqba ya faɗi da ali ga sayyidina ali yace uskut kai shiru fa innaka sabiyyun domin kai yaro baka wuce sa'a ba ma kana magana da mahaifina kai shiru wa ana yace wallahi ka gani din na roƙe da Allah abu kudu ninka lisanin na fi ka shimfiɗar harshe imana na fi ka iya magana na fi ka balaga da hikima da zance da azanci da kalin magana shi da ma'anar abu kudu ninka lisanin na fi ka shimfiɗar harshe wa ashau minka jananan kuma na fi ka sadauta ko ka sadaukantar zuciya jananan da fatar jimi shine zuciya jinanu da kisirar jimi shine aljanna الجنان الجنة جمعنا الجنة جنان كما مفردين أما نزوجيا لأن عندكم أشياء منك جنان لا فيك طول الليل كالف نزوجيا وأملاء منك هشوة في الكتيبة كما لا فيك تكر للزنا في الكتيبة أو جنياك إذا أي توالي لا فيك يوم الجماعة فقال علي سيدنا علي شيما اسكت كيما نشوف fa'in laka fasiku domin kai fasiki ne. To sai Allah ya faɗa wannan aya, a kaman kana muminan kaman kana fasika, yanzu wanda ya zama to mumini kaman sai sai da na'ali, zai zama kaman wanda ya zama to fasiki shi ne wani dubu da uku ba, ai layin tsawon ba su taɓa zama daidai ba. Wa hazihin ayatu ta wannan aya ta kaman kana muminan bi ma'ana qawli ta'ala tana daidai da ma'ana faɗin Allah da yake a farata alul muslimina kal mujrimina yanzu mu ma sanya musulmai kamar wanda suke kafirai mujrimai amsa da ai Allah bai taɓa sanya musulmi ya zama daidai da mujrimi kafiri na'am
أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات مأوى نزلا بما كانوا يعملون Allah ya ce amman lazina amanu amma ka ga waɗanda suka ba da gaskiya da Allah da manzansa wa amilu salihati suka aikata kyawawan ayyuka kamar shi sai na ali to falahum jannatul ma'awa aljannan nan ta makoma ta tabbata gare su nuzulan ga masauki ko abun da ake masa nuzulan ma yu'addu lil-layli abin da ake tare da sa domin bako in ka zo wani babban bako yana zuwa zai ka wajenka za ka shirya masa masauki da abinci da abin sha da duk abin da kasan zai bukata sai ake ce masa azuzuru dan ya zo ne kamar a matsayin siga ta hali zula a matsayin masauki kamar da Allah ya ce nuzulan min kafurur rahim ko inna ladina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا فتبدوا عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نعم أولياء كتاب وتذاكرة ولكم يا ما تنعمكم ولكم ما تدعون النزلا من غفور رحيم duka wannan abin da aka wani aljanna da abin da matan shayi a kuzukun dinnan duka an tanade shi ne masauki ne da aka tanada gare ku min gafurin rahimin da sauran jiki mai yawan gafara mai jin kai wa amman da zina fasa ku وأما الذين كفروا فمأويهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النير الذي كنتم به تكذبون تكذبون كنتم به تكذبون وأما الذين فسقوا أما كاغوا ولا سكاي فاسقنشي بالكبر ده كافرتي والتكذيب ده قريتاوا ما مساوية لم يقل وعملوا السيئات kamar daidai da abin da aka fara faɗi a farko kamar da mumini shi mumini ya ce amma allazina amanu wa amilus salihati to muqabilin sa zai zama wa amma allazina amilus sayyiati inda wadanda an ce amilus salihati to amma sai Allah ya bude daga wannan lafazi yace wa amma allazina fasaku isharatu wannan nuni ne ila anna mujarradal kufri cewa tsirecin kafirci shi kadai ko ba a yi fasikancin ba kafin bai isarwa ne fil kuludi fil zari cikin dawama a wuta ko in dai mutum kafiri ne ko baya shan giya baya zina baya ƙarya baya caca baya kata baya aikata duk wani nau'i na fasikanci amma dai shi kafiri ne to wannan kafircin kadai ya wadatar da dawama a wuta shi yasa ba cewa amma ladina abidu sai a ba ko ya aikata mummunan aiki ba akwai nunin da ya wuce kafirci da rashin yin sallah ko da baya bauta wa komai ko da ce galle baya bautar komai amma dai bai bauta wa Allah ba bai yi imani ba to wannan kafircin kadai ya ishe shi ya dawoma a wuta Allah ya ce waɗanda suka yi fasikanci da yin kafirci fa ma'awahum munnar wuta ita ce makomar kullama aradu an yakhruju min duk lokacin da suka yi nufin fito daga wannan wutar idan zafin jahannama ya dame su za su yi ƙoƙarin haurowa zuwa bakin wutar jahannama ku idu fiya sai a mai da su cikin a mai da su can cikin zulfin jahannama wakila lahum sai gabaniya su can su zuru azabar nari ku ɗanɗani azabar wuta allazi kuntum bihi tukazzibuna wanda ko kasance kuna karyatawa bihi da shi na'am ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ruwaya an rawaito wani hadisi cewa anna nara tadribuhum ita wutar ce za ta dinga jifa da su fa yartafi'una har za ta hauro ila tabaqatiya zuwa rufin wutar kusa da bakin koba hatta idza qarabu min bada yayin da kusan to kofar jahannama wa arabu suka yi rufu an yakhruju su fito min hada da jahannama yadribuhum lahabwa sai harshen wutan ya sake bugo su fa yahawuna sai su fado ila qariya zuwa zurfin jahannama wa haka ba yuf'alu bihim abadan haka nan za a kai musu har abada da wamata a cikin wuta shi yasa Allah ta kullama arabu ayatul minha duk lokacin da suka yi nufin fito daga wutan nan uidu fiya sai a mai da su cikin ta a cikin suratul hajj kuma aka ce kullama aradu ayatul minha min gammin uidu fiha duk lokacin da suka yi nufin fitowa daga wutan saboda wani bakin ciki da ya dame su na azaba uidu sai a sake mai da su fiya cikin jahannam sai a ce musu kudannan azaban nan da kuka kasance kuna karyatawa Allah ya ce wani muziqannahum min al-azab al-adna wallahi za mu ɗanɗana wa kafirai min azabin adina kalamar azaba ita ce azabin duniya azabar duniya bil qatl da kisa a wajen yaki wal asr da riba sai su a fursunantar da su an kama su a yaki wal dadbi da fari silina tsawon shekaru wal abrab da jinnatace da wannan kalamar azaba ce za ku ta da azabar lahira za mu fara ɗanɗana musu kalamar azaba ita ce al'azabar adina azaba wanda take koma baya dunan azabin akbari kafin duna bi ma'ana qablan azabin akbari kafin azabar nan mafi girma ita ce azabar akira azabar nan ta lahira za mu fara ɗanɗana musu wancan ne da Allah wanda ke da cewa su ai man baki ya minhu wanda ya saura daga cikin su ba a kai shi a yakin ba ko an kama shi burtunan yaki daga baya ya fashi kansa ko an masa baiwa fa in ma mannan ba'du wa in ma fida'an yayi sa'a dai shi ba kashe shi ba ya fashi kansa ya dawo gida ko kuma a'a ya tsira da kan ba a kashe shi ba kuma ba a kama shi ba ya gudu wata kila yanzu wani irin waɗannan sa komo daga kafircin nan idan imanin zuwa ga imani shi yasa Allah yake zai fara dan alamu kalamar azaba in suka juya suka ji ba da in suka tabbatar laifin kafircin su ne ya dawo Allah ya jarrabe su da wannan bala'i to wataƙila ko ka dawo daga wannan kafircin nan su dawo su yi imani na'am ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون
Allah ce wa man azlamu waye mafi zalunci yanzu zikir bi ayati rabbi fiye da wanda aka wa'antar da shi aka masa wa'azi da ayoyin ubangijin sa na alqur'ani kuma araba ana ta da sai ya bijira gaban wannan ayoyi na alqur'ani ai ya kawar da kansa bai saurari abin da ake kiransa zuwa gare shi ba ai ma'ana la ahada azlama minhu ba wani mutum mafi zalunci fiye da wannan mutum da aka masa wa'azi da ayoyin ubangijinsa amma ya kuture mu Allah ce illa lalle cewa mu min al-mujrimina muntakimuna masu azabtawa ne ga kafirai ai al-mushrikina na'am ولقد آتينا موسى الكتاب فما تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل
ولقد آتينا موسى الكتاب الله يجي والله حقيقة من باو ولقد آتينا موسى الكتاب والله حقيقة من باو عذاب موسى لكتاب التوراة فلا تكن يا رسول الله كلك كسنجي في مليك cikin shakku min liqa'ihi daga gabuwar da kai da annabi Musa wa qadin taqaya lailatul isra hakika sun hadu da annabi Musa a daren Isra'i da Mi'raj to Allah yana gaya mana shi din ne dai mun san inda muke baka labari mun ba shi a tura kar ka yi kokonto cikin gamuwa wato daga gamuwar da kai da shi domin a dare Isra'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gamu da annabi Musa aso eh guri na farko kamar Imam Sawi yace ya gamu da shi fil arabi a nan kasa inda al-Khatib al-Ahmar a wajen wani tilin ganya shi وهو قائم يصلي في قبره لوقت annabi Musa yana yana salla a cikin kabarin Jibril ya ce sauka nan ga annabi ga kabarin annabi Musa sannan da aka je Baitul Maqdis inda yayi salla da annabawa a ciki har da annabi Musa manzo Allah ya mutu limanci sannan wa fis sama'i sadisa a cikin sama ta shida a can ya tarar da annabi Musa kaga sun yi haduwa uku kenan kama wa da zalikal hadith kamar da hadisi Isra'il da Miraji ya zo da wannan. Wa fi kalami cikin zancen nan isharatun ila anna damira fi liqa'ihi ishara ne ga damirin nan na fi liqa'i cikin gamuwa da shi a'idun ala Musa yana komawa ne ga Annabi Musa duk da cewa Annabi Musa ba shi ne a qalbul mazkuri ba ai an ce wa laqad na Musa kuma ga alkitab ko to amma tun da shi littafi ba makamuke ne da za a gamu da shi ba to sai zamirin ya tsallake alkitaba ya koma ga Musa tun da shi ne makamuki mukaɗa wanda ake iya magana da shi shi shi yasa Allah ya fara da kun fi millatin min liqa'i ai min liqa'i Musa kar kai kokolo cikin gamo da kai da Annabi Musa shi din ne ne da muka baka labari wa ja'alnahu Allah ya mun sanya shi to anan kuma zamirin yana komawa gawa Musa ko alkitab wadda alinawo yana koma ga kowannen su duk wanda damirin dai guda ɗaya ne ya ce wadda alinawo ma ba ballanta za ka ce Musa wal kitab dole dai ɗaya za ka kai wa damirin ko ka kai wa Musa auri kitab ko kuma littafin attaura kowanne kuma yana ɗauko amma wannan damirin na bin da ka'ihi kam Allah yana komawa ne zuwa ga annabi Musa duk da cewa annab a ambace shi a ambace littafin da na attaura to amma wa ja'alnahu dabirin yana iya komawa ga annabi Musa aw kitaba ko kuma yana iya komawa ga littafin attaura to dai shi alqur'ani cike yake da balaga wani lokaci saboda zurfin balagarsa yake sa'a wa ka'idar da ma aka santa ta zahiri a ka'ida dai suna cewa ad-damiru ya'udu ila aqrabil mazkur shi zamiri yana komawa ne zuwa ga mafi kusancin abin da aka ambata in an yi amfani da wannan ka'ida ka ga littafi shi ne mafi kusa in kai ribas sai ka san da alkitaba sannan ka wuce ka san da musa tun da wani kadace na musa aka fara cewa sannan ka sai alkitaba to a wannan ka'idar alkitaba zamirin sa ne amma kuma zai ya ɗauko da zuri yana komawa ga annabi Musa shi yasa mai dalalai ya kawo maka au wanda an nawo mun sanya shi ai Musa au kitaba ko kitaba al-Taurat bayan su dai mun sanya shi hudar shari'a ne in annabi Musa ne shi kansa shari'a ne ga bani Isra'ila in kuma littafin al-Taurat ne shi ma hudar ai hadiyar mai shiryarwa ne li bani Isra'ila ga kabilar bani Isra'ila da al-Zaminu وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وجعلنا منهم أئمة Allah ce mun sanya ayyukan jagorori ayyukan jagorori minhum daga cikin banu Isra'ila bayan annabi Musa da annabi Haruna an yi annabi Yusha an yi annabi Dawuda, an yi annabi Sulaiman, an yi annabi Zakariya, an yi annabi Yahaya, an yi annabi Isa. Waɗannan duka annabawa ne kuma mursalai. To kuma a tsakaninsu akwai annabawa ma da Allah bai bayyana ba. Akwai kuma waɗanda su ba annabawa ba ne, salihan bayi ne amma annabawa sun bar musu jagorancin al'umma bayan wafatun. To Allah ce minhum daga cikinsu dai ba dukkansu ba, mun sanya su a yi mata jagorori ai kadatar jagorori ya haduna da suke shirya da mutane da aurina da umarni lamma sabaru yayin da bari suna suka yi haƙuri ala dinihim akan riko da addinin na musulunci kafin su lalace wa ala bala'i kuma suka yi haƙuri akan jarrabawa ta ubangiji da ya jarrabe su min aduhim daga abokin gabar shine fir'auna wa zikira ji a wani kira a tazin bikasirin lafi يعدون بأمرنا لما صبروا كم بعد لما صبروا بالفتح اللام وتشديد الميم فأقول هذا صبر بكسر اللام وتخفيف الميم لكن ترى لن جاي لكم خوفك ومن من جاي يعدون بأمرنا سنة شيرا واد أمن لما صبروا أدليل الحقول لذلك كم أنت لما صبروا yayin da suka yi hakuri lima sabaru kuma la muta'alili ne a dalilin haƙurin da suka yi aladinihim a kan addininsu. Imamu Sawu ya ce, haƙurin da suka yi a kan addininsu, ai ta hammalin mashaƙa sun jurewa wahalhalu iri na cutarwar fir'auna, na azabtar da su da botar da su da ya yi. Fassabar dama shi haƙuri a waƙi buhu ƙarshensa khairun alheri. ƙarshen haƙuri bai taɓa zama sharri duk inda aka ce ka yi haƙuri ko da an zalunce ka ko an cuce ka to ka yi haƙuri ƙarshen ta zai zama maka alheri ko ba ka ganshi a duniya ba in ka je lahira sai ka ce ina ma duk irin wani abin da ya faru gare ni haƙuri zai kamar kila kamar yadda wani mai hikima yake cewa as-sabru kas-sabri murrun fi mazaqatihi lakin awaqibu ahla min al-asal as-sabru kaga haƙuri ka sabri kamar guna ne ɗaci shi ma luga ce ta ɗaci a sabru a zani shi ne ma asalin suna aka kwaikwayo shi aka ɗora wa hakuri saboda ba da daɗi dole dai ake danna zuciya a yi hakuri amma da ma shi hakuri ba da daɗi a sabru ka ga hakuri ka sabri kamar guna ne murrun ɗaci ne fi maza ƙaji cikin ɗanɗanansa lakin sai dai duk da ɗacinsa a waƙi buhu ƙarshensa ahala shi ne mafi zaƙi min al'asali fiye da zuma da farko dai ka gana za akwai ɗaci amma ka daure ka haɗiye ɗacin to a ƙarshe kuma za ka ga ya koma ya yi zaƙi fiye da zaƙin zuma shi ya sa ga Allah yana biya wa bari na duk da tsiyar da suka yi Allah ya ce mun sanya jagorori daga cikinsu da suke shiryar da mutane da umarninmu a dalilin ne bima sabaru saboda sun yi hakuri ko da ba sabaru yayin da suka yi hakuri wa kanu sun kasance bi ayati na yukin da suna ba da gaskiya da ayoyin mu addalla wanda suke nuni ala qudratina wa hadaniyatina ayoyin mu da suke nuni ga iko mu da kuma kadaituwar mu inna rabbaka إن ربك هو يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون
Inna rabbaka haqiqa ubangijinka ya Rasulullahi ko ya tudu bainahum shine zai rarraka tsakanin banu Isra'ila yawmal qiyamah a ranar tashin alkiyama shi ma kanu fi yakka duna cikin abin da suka kasance suna sassafawa a cikin sa min amri dini na lamarin addini yanda suka yi rarrabu kashi kashi annabi ke san ma da ya bayyana suka kafirce masa wasu suka yi imani da shi suka zama nasara wasu kuma suka yi imani da shi suka zama yahudi kuma kowanne yana da sabani tsakaninsa da ɗan uwansa to Allah ya ce shi da zai rarraba hukunci tsakanin su a ce lahira cikin abu da suka kasance suna sassafawa a cikin na lamarin addini wannan ya hadi lahu أولم يهد لهم كما مكنا من قبلهم من القرون يمكون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون
Allah ce awa zan yi hadilan yanzu bai bayyana ba ga kafiran makka inda surar bakiya ce kam ahlakana min qablihim da yawa mun halakar da kafirai da suka gabace su ya hadisi ya hadilan da ayyata bayyana shine ma'anar awalan ya hadi shin bai bayyana bane ku bai makka da kafiran makka ihlakuna halakarun kasiran mayawaita min al-qurun na al-ummai da suka shuɗe da muka halakar da su da kufurin a dalilin kafircinsu yamsu na zanzu kafiran maka suna tafiya fi masaki ne cikin guraren zaman waɗancan kafirai da muka halaka guraren zaman adawa da samudawa da mutanen annabi ai suna tafiya cikin guraren zaman su fi asfarihin ila shami cikin tafiye-tafiye su na kasuwanci zuwa ƙasar sham wa gairi ya da wasan tafo za su je ƙasar yaman fa ya a tabiru domin su wa'azu da abin da ya faru da waɗancan kafirai da Allah ya hallakar kuma sun sani idan sun tambaya wannan gudu zaman suwaye masana tarihi za su da musu wannan gudu zaman adawa kenan ko gurin samudawa kenan ko gurin mutane annabi yudu kenan wanda suka yi kaza Allah ya musu kaza to me yasa su ba za su yi kizina da waɗannan kafirai da zuwa nan zaman su suke wucewa ba inna fi zalika hakika a cikin wannan na ayati akwai ayoyi dalalatu masu nuni ala kudrati na usaikum ya ce ku dinka mamakin lam tuskan min ba'di shuruq illa qalila ai ga kulalan su can bayan an halakar da su ba ba a zaune ta ba bayan an halakar da su illa qalila sai dan kadan shine ya fatiya da zango da matafiya in sun zo wucewa su dan ya da zango sannan su ci gaba da tafiya a falaye kuma kuna kamata da gurin wacce an sai da kafiran maka ba ta ji abin da ake gaya musu ba kama a tadabburi ki na lura wacce an da wa'antuwa a wannan gara wannan أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض فنخرج به زرعا إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون
Allah ya ce a wannan yarau yanzu su kafiran maka ba sa gani ne Allah cewa mu da su kulma muna kora ruwan sama ila al-ardi zurin zuwa ƙasa ke kashashiya al-zur ay al-yabisatu wanda take kashe lani yayi lani ciyawa ta bushe jebi ya zama kayau allati la nabata fiha ƙasar da babu tsiro a cikin ta saboda bushewa amma sai mu koro ruwan sama zuwa ga irin wannan ƙasar da take kashe fa nukulubi bihi zar'an sai mu fito da shuka da wannan ruwan bihi da wannan ruwan sama ruwan da ta kulu da shuka da ta kulu minu al'amuhu dabbobin su a kudu da su kawunan su da akulu suna cin minu daga wannan shuka da ta tsiro a dalilin ruwan sama wata shuka in ta fito yan adam ne za su girba su ci abinci wata shukar kuma in ta fito ciyawa ce ta dabbobin su a fala yubtiruna haza yanzu ba za su lura da wannan ba ya alamuna su san cewa Allah da kadiru lalle su abu ko muna da iko ala i'adatu ma abu da dawo da su idan sun mutu ya kuluna ويقولون في هذا الفتح إن كنتم صادقين wa yaquluna suna cewa mata hadal fatu idan suka rubu da murunai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai su ce musu wai yaushe ne hadal fatu wannan hukunci baina na wa bainakum da za a yi tsakanin mu da ku a البدو كنا كفاء الحكم ما ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحج Allah ka yi hukunci tsakaninmu da mutanenmu bil haƙƙi da gaskiya to ina cewa wai yaushe ne wannan hukunci da kuka sai za a yi hukunci bayyana wa bainakum tsakaninmu da ku in kuntum sadiqin in dai kun kasance ku masu gaskiya ne domin imamu da wace sababu nuzuli ya dalilin saukarai da wannan aya annal musulmi da musulmai sahabban manzo Allah a Makka kanu da kuriya sun kasance suna faɗi a junansu inna Allah sayafsahu lana alal mushrikin hakika Allah da sanu zai yanke hukunci gare mu akan waɗannan mushrikai wa yusiru bayna wa bainahum zai bambanta tsakanin mu da su an je lahira wa kana ahlu makka da su kuma kafiran makka za ta bi uhum ko idan suka bi mu'mini a junansu suna wannan zance ya kunna su kuma kafirai su dinga faɗi bi tariqi istijali ta hanyar neman gaggawan zuwan wannan hukuncin takaziban domin ƙaryata abin da ake bara ce masahabar wa da ko masahabar mutum wasizan da kuma izgilanci kai ce masahabar fatu to wannan fatahi na hukunci da za a yi tsakanin mu da ku mata yaushe za a yi shi in kuntum sadiqina idan kun kasance masu gaskiya da cikin abin da kuke faɗi kul yawmal fatihi قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينذرون Allah ce kulka gaya musu ya Rasulallah yau mana kuti ranar da za a yanke hukunci bi izalin azabi biyu da saukar da azaba gare su wannan ranar fa la yafu allazina kafaru imanu imanin da kafirai za su yi ba zai amfani su ba a wannan ranar wallahu yunziruna kuma ba za a saurara musu ba ayyum haluna ba za a saurara musu ba ne taubatin domin su tuba au ma'aziratin ko su kawo wani uzuri ko wani hangari da ya hana su musulunta daga an je lahira kawai azaba za a rufe su da ita ba maganar saurarawa kuma azaba ce ta har abada madawwamiya fa'arid anhu وأعرض عنهم وارتقب إنهم منكبرون Allah ya ce fa'aru anhum ya Rasulullah ka bujira gabanin waɗannan kafirai ka kawar da kanka gabanin su da kuma abin da suke faɗi wanda zirka saurari inzalal azab bihim sakowar azaban gare su innahum su ma fa muntaziruna duka hadisu mauti su ma suna nan suna dakon wani dalili na mutuwa da zai same ka kullum cewa suke ai zai mutu mu mutu innahum muntaziruna duka suna sauraron hadisu motin wani abu da zai faru na mutuwa duka gare ka au katilin ko kisa a zaɓo ne ma kwanta gona ma ya kashe ka su huta fayyastari huna zilka su huta daga wannan kira da kake musu zuwa ga addinin musulunci To, ka saurara musu ka ce su saurara ka kawar da kanka gabanin su ka saurari hukuncin Allah na sauƙar musu da azaba kamar yadda su ma suna sauraron wani abu zai same ka su ma wai su huta daga wannan abin da kake gaya mu wa hada qabla al-amr bi kitabi wannan ba a zaman maka dai kafin umarci manzo Allah da ya kakka jiran baka cewa duk irin abin da suke cewa fa arid anhu ko fatfai sabah al-jamil ko fasbir kama sabarul azmi ko fasbir sabaran jamila duka wannan a zaman maka ne kafin a farlan da yaki فهو منسوك بآيات الجهاد إمام داود إن أن يكون قولي ويا زما wannan fa'arud anum muntaziruna wa muntaziruna an soke wannan hukunci da ayat jihad wa ya tamilu amma yana iya daukuwa annal ayata min hukama ayan nan tana aiki ba musukiya bace wa ma'ana fa'arud anum zai zama ma'anar ka bujira gare su ai a qabil udra man aslama minhu ka karɓi uzurin wanda ya musulunta daga cikin su duk abin da ya ce a yi haƙuri da san da yana kafiri ya yi kaza ya faɗi kaza ya doki kaza ya kashe wani ya yi kaza to ka karɓi uzurin sa tun da ya musulunta domin al-islamu ya jubbu ma qablahu musulunci da ma yana yanke duk wani laifi da ya gabace shi wato kuma huwa alaihi ka kyale duk abin da yake kansa na laifi ya wuce wa kada wa qabilu zalika wannan ko ya faru ga manzo Allah wanda suka cutar da shi daga baya da yawa suka zo suka musulunta faqad afa alwashi gashi yayi akuwa ma ga wahashi wanda ya kashe masa babban Hamza a yakin Uhud ya masa akuwa shi na aslama lokacin da washi nan ya musulunta ba da katili hamzata bayan kisan da yawa sai na hamza an yi bakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ajali man da kala alaihi makkata manzo Allah ya yafu ga duk wanda ya shigo musu garin makka amal fati a shekarar da aka yi fito makka gaba daya dan sun ce da ya kawo na sai ma zan nukun bi me kuke zato zan muku yau zai gashi Allah ya bani nasara akan makan ta dawo ƙarƙashin iko na ƙarƙashin hukunci na me kuke tunani zan muku suka ce akun karimun wakun akin karim kai ɗan uwa ne mai girma kuma ɗan ɗan uwa ne mai girma kaga suna fadanci kenan sai sai sai da su izhab wato sai yake musu zan gaya muku irin abu da ɗan uwa na Yusufa ya gaya wa ɗan uwansa la tasriba alaikum al-yawm yabitu Allah lana wa lakum daga yau babu zargi tsakanin na da ku Allah ya gafarta muku duk abin da kuka aikata eh abin da ya gaya musu kenan yace izhabu wa antum tulaqa ku tafi dukkan ku an sake ku babu bauta ba yaki ya ci su ba yanzu tun da ai fito makata to sabu duk an sake su ba wanda za a bautar kaga anan in an ce wannan aya tana aiki to manzon Allah an ba shi umarni ne ya karbi uzurin duk wanda ya musulunta ya kawo uzurin na'am
سورة الأحزاب مدنية وهي ثلاث وسبعون آية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما
na'am suratul ahzab wannan sura ce da take bayanin taron dangi da kafirai suka yi wa manzon Allah da sahabbansa a garin Madina wa hadhihi sura ita wannan sura ta suratul ahzab ishtamalat ala madihin nabiyyi wa sadiqin ta kunshi yaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma masu gaskiya min ashabi daga cikin sahabban nan wa tashji'i alal munafiqin da kuma munanawa ga munafikai wa zannihim da kuma zargin su wa kana hadhihi sura wannan sura ta suratul azab asalin san da aka faɗa da ta kasance kadara suratul baqara gurgudan suratul baqara girman su daya ayoyin su daya kamar suratul baqara take wa kana fiya ayatu rajimi a cikinta akwai ayan nan ta jefe mazinata wanda aka soke ta da azaniyatu wa zani fajizu kullu wa mi'ata jalla ko to a cikinta aka samu ashaiku wa shaykatu dattijo namiji da dattijiya mace za zana ya idan suka yi zina farjumuhu ma ku je da su albattata har mutuwa nakalan min Allah wallahu azizun hakim wannan aya ce a cikin suratul azab fa alqa Allahu minha ma huwa bi aidina sai Allah ya jefa wa zuciyar manzon Allah iya abu da yake hannun yanzu muke karantawa wanda take cikawa da wakana Allahu gafura rahima wa rufi azzaida sai aka dauke abin da ya karu akan iya abin da yake hannun ina fata an gane kaga an kiyasta abin da aka ɗauke ya lullunka abin da aka bari ke in ake ta kai suratul baqara ko kuma yanzu abin da ya rage gaba ɗaya bai wuce izu ɗaya ba in ya kai ita ko baqara ta kusa izu biyar ai to kaga abin da aka bari kamar ɗaya da cikin biyar wannan duka da ittifaqi na ahlus sunnah wal jama'a khilafan saqani lirrawafid da rawafidawa ɗan shi ake ai su kanu yadda sun suka kasance za a mu suna yayatawa wai anna tilka ziyada wannan ƙarin kana tana nan fi sahifata a cikin wata takarda a rubuce fi baiti aisha a cikin ɗakin aisha wai aisha to ta cire ta ƙoyi a ƙarshe kuma fa akala har dajin wani ɗan akuya ne ya ci sun tashi daga cikin ƙazafin da suke yi mata wai daga cewa izu da ta ware wani abu da aka ba ta ajiya na alƙur'ani na ita wannan sura sun yadda cewa surar ba yawan da ke nan ba amma ba ta yadda wai akan lakkace ta aka yi soke shafe karatun da hukuncin aka yi ba tana nan waya ɗakin da na aisha ta tsoye kuma daga baya dabbobi ma suka zo suka ci to ita wannan sura madaniya ta sauka ne a garin madina wa ayatuwa ayoyin da talatin da sabuna aya guda saba'in da uku ne tana farawa kamar haka bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nabi Allah ta ya kai wannan annabi ittaqillaha ka ji tsoron Allah ay dum ala taqwa dama annabi yana jin tsoron Allah to ma'ana ka dawoma akan tsoron Allah wala ku ce da kaya ji da karka yi da'a ga kafirai wal munafiqina da munafiqai fi ma yukhalifu shari'ata ta cikin da abin da ya saba wa shari'ar ta musulunci inna Allah hakika shi Allah kana ya kasance alima masani ne bima yakunu da duk abin da yake kasancewa qabla kauni kafin kasancewar abu hakiman kuma Allah gwani ne mai hikima shi ba ya suruku sai abin da yake halittar wannan aya imamu sawatu qawlu ya ayyuha nabi tana nuna girman manzon Allah lan yukhadibu Allah Allah bai taba zance da manzon Allah kama ka taba gaira hulul anbiya kamar da yayin zance da wannan sa daga cikin annabawa ai ku kala yayin da in saura annabawa zai kira su sai ya Musa zai jefa wa sunan ya ulidai da'i ya Musa, ya Isa, ya Dawudu, akwai su ya Nuhu, ko ya Zakariya, ya Yahaya, ya Salihu, duk dai annabawa da ka sani ba wanda Allah ya kira shi da ya'ul nidai. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ba inda Allah ya ce ya Muhammad babu a cikin Alƙur'ani. Ya kawai domin kasancewarsa sallallahu alaihi wasallam afdalul khalqi shi ne mafi cikin halitta alal itilaki a bisa wawaitawa babu kaidi duk wata halitta manzo Allah ya fi shi daraja saboda girman darajar sa ne zaka ga yana ya ayyuhan nabiyyu taqillah ya ayyuhan nabiyyu lima tuharibu ma ahallallahu lak ya ayyuhan nabiyyu idza allaqtum min nisa ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah ya ayyuhan rasul balligh ma unzila ilayka daga ya ayyuhan rasul ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuwa duddan minu ya ayyuwa duddan sin in dai za a kawo ya umu zai a kira manzan Allah to da lakabi za a kira shi ba da gundarin sunansa ba shi yasa ce fa khaɗaba hu ma yushkiru bit ta'zim wal istijlal Allah ya yi zance da shi da abin da yake sanar da girmamawa wal istijlal da ɗaukakawa ga lamarin manzan Allah ai to kana yayin da ya ayyuha nabiyyu ya ayyuha rasul wa in zakara ismahu sariya in kaga Allah ya ambaci sunan manzon Allah a bayyane dama ba su da yawa gurare hudu ne a cikin alqur'ani inda aka ambaci Muhammad amma babu ya umida kuma a hakan ma duk inda kaga ya ambaci sunansa arzahu zai biyo baya dubaru shikin da abun da yake sanarwa duk ta'azim da girmama ai ku kana yadda yake Muhammadun rasulullah kaga wanda girmamawa ne Muhammad manzan Allah ne kalmar manzan Allah ya girmamawa ne Allah ya ware shi ya bambanta shi da sauran mutane yace wa ma Muhammadu illa rasulu shi ma zai aka kalmar rasul kaga ne ma kana Muhammadu ba a din min rijalikum walakin rasulullahi dole sai an kawo ta kalma da take nuna girmamawa ina fata an gane to wannan aya Allah ya kawo ta ne da nuna girman manzon Allah kuma wa sababu nuzul hadhihi al-aya dalilin da ita wannan aya ya ayyuhan nabi ittaqillah Allah Abu Sufyan ibn Harb Abu Sufyan ibn Harb kafin ya musulunta wa Ikrima ibn Abi Jahl da Ikrima to dan Abu Jahl wa Abul A'war Amr ibn Sufyan al-Sulami da wani kafiri Abul A'war wai uban ne ido daya Abu Ibn Sufyan al-Sulami kadamin Madina da sun zo garin Madina suka yi tattaki daga garin Makka suka zo garin Madina shi Abu Sufyan ka san sirkin manzon Allah ne akwai ita Ummu Habiba tana gidan manzon Allah tana aure fa nazaru ala Abdullah ibn Ubay da suka zo ne suka sauka a gidan shugaban munafikai ra'asul munafiqin Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ba da kitan Uhud bayan an yaƙi Uhud su da aka yaƙi Uhud sun tafi suna tuciyar sun dafa tawar nasara kuma yanzu sai suka da garin Makka وقد أداهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمان على أن يكلموه da ma sun aiko da kada kafin su zo suna neman amana ba Allah ya ba su aminci ba za a taba su ba domin suna so su zo su yi magana ne da manzon Allah manzon Allah ya ce to a je a gaya musu ya ba su amana su zo a yi magana to saboda tsabar kafinci kuma da suka zo ne ko zo su sauka wajen manzon Allah sai suka sauka a gidan babban makiyinsa munafiki Abdullahi ibn Ubay ibn Salul فقام معهم عبد الله بن سعد بن ابي سلم sai abdullahi ibn sa'ad ibn abi sallim sai ya tashi tare da su dama wannan an gaya maka dagololi ne guda uku abu sufyan ikrima da shi abu al-awali to sai daga cikin su akwai abdullahi ibn sa'ad ibn abi sallim wa umatu ibn ubayrik sai suka tashi fa qalu lin nabi suka gaya annabi sallallahu alaihi wasallam magana da aka fara tattaunawa wa inda hu a wajen manzo Allah lokacin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dan Khattab yana gurin sai su waɗannan mutum biyu da suka tashi wai sun zo ne a yarjejeniya urkub zikra ali hakina ka daina ambatan gumakanmu Allah ta wasu za'a wa manata ka kakkaɗe daga arrafudu rafaba ka kakkaɗe ambatan gumakanmu ka cire hannunka ka kame harshenka daga ambatan lata da uzza da manata wa kun kuma ka sanar wa duniya inna laha shafa'atan liman abadaha wai waɗannan gumaka tana da ceto na musamman ga duk wanda ya bauta mata wai manzo Allah take ba umarni idan kai mana wannan wa rabbuka wa rabbuka kuma za mu kyale ka da ubangijinka da da kai ba ya ce lakum dinukum waliya dini amma mu kai guna mu kuma kan kuma ka tabbatar cewa ita ma tana yin ceto to za mu kyale ka da ubangijinka to fa shaqqa zalika ala annabi sallallahu alaihi wasallam sai wannan abin yayi tsanani ga annabi ya shiga damuwa ya rasa ma me zai ce mu fa qala umar ibn al-khattab ya rasulullahi ya ba'i Allah idan lana fi qadrin kamar izini mu kashe su me amfani mu za mu abokan gaban mu ne gashi sun zo har garin mu kuma suna ga bana su gane da suka ga dama fa qala sai mu ala ce ni a aikumul amana kar ka manta ba ni na ba su amana sai da suka aiko cewa na ba su amana kuma na ba su amana kaga ko manzo Allah ku zai warware alƙawari fa qala umar sai ku ukhruju fi la'natillahi ku fita daga garin Madina cikin tsinuwar Allah ya kore ku fita fi la'alatullah cikin tsinuwar Allah wa gababi da fushin sa fa amara annabi Umar sai Allah ya umarci Annabi sallallahu alaihi ya umarci da Umar an yi kuli da wannan fita da su daga garin su daga garin Madina wannan abin da suka zo ne ma bai samu wakil to shi ne Allah ya saka da wannan aya ya ayyuha annabi kuttaqillah ka ji tsoron Allah wa la tuti kafirina wal munafiqina ko kada ka yi da'a ga abin da munafikai da kafiran nan suke kiran ka abin da za ka taiwo munafikina sun je sun tattauna da shugaban munafikai ya ba su shawarar ga abin da za su yi shi yasa Allah ya kar ya yi da'a ga kafiran nan da munafikai cikin abin da ya saba wa shari'ar ta addinin musulunci inna Allah kana aliman hakiman Allah ya kasance masani da kuma mai hikima ne yamma ya kullu wuce abin da ya halicce shi na'am واتبع ما يوحي إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا Allah ce wata bi ma yuha ilayka min rabbika ya rasulullah kai ne ka bi abin da aka yi wahayi gare ka daga ubangijin ka na alqur'ani ka kyale abin da kafirai suka zo da shi ka bi abin da aka maka wahayi na alqur'ani inna Allah hakika shi Allah kana ya kasance kabira masani ne bima ya amaluna ga abin da kafirai da munafiqan nan ke aikatawa wa bi qira'atin ta'lamuna ta'maluna Allah masani ne ga abin da ku ne kuke aikatawa bil fawqaniyya wa tawakkal ala Allah وتوكل على الله وكفى وكفى بالله وكيلا Allah ya ce wa tawakkal ala Allah ya rasu za ka dogara ga Allah duk abin ka cikin lamarin ka gaba ɗaya mu wa kafa billahi wakila ai wa kafallahu wakila Allah ya isa wakilan mai kariya gare ka ya rasulullahi ai hafizan laka bi kiyayewa gare ka to wa ummatu al'ummar manzalan sallama taba'un lahu masu bi ne gare shi fi zalika cikin wannan umarni kullihi tun daga farkon sura da aka ce ya ayyuhan nabi uttaqillah to al'umma sama suna bi lahu fi zalika cikin wannan umarni kullihi wato ga kaddara su ba ko da aka ce ya ayyuhan nabi la amanu taqullah dan kuma da aka ce fala su ila shayhi wal munafiqina su ma an umarta su kan su yi sa'a ga munafikai da kafirai cikin abin da ya saba wa shari'ar musulunci da aka ce wa tawakkal ala Allah su ma Allah ya ce fa ala Allah tawakkalu in kuntum mu'minina ko wa wa wa ala Allah falyatawakkalu almutawakkiluna kaga kuma dai an umarce su sun yi bi ga manzo Allah cikin wannan umarni na Allah alhamdulillah dan ba su ma Allahu alim alhamdulillah dan da karanta ne dai Allah ya ba mu ladan wannan kuma Allah ya kai mana Allah ya gane da mu marasa lafiya wanda gida da asibiti Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya kara mana lafiya matafiyanmu Allah ya dawo da su lafiya waɗanda suka bar mana Allah bai da su gidajen su lafiya marigayenmu Allah ya gafarta musu in ta mu tago Allah ya sa mu cika da imani masu ba da sadaka Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi waɗanda suke taimakawa wannan karatu yana gudana da jikinmu da aljihunsu Allah ya taimaka mu Allah ya biya musu bukatunsu na alkhairi waɗanda suke saya mana bai na dangane su Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka biya musu bukatunsu na alkhairi Allah ka karɓi azuminmu da sallolinmu da ibadunmu da duke da muke gudanarwa cikin wannan wata Allah ka sanya mu daga cikin bayinka da kake ƴantawa ga gudun musa a cikin wannan wata Allah ka ji kai iyayenmu da kakanninmu da surukanmu da ƴan uwanmu da makotanmu da suka rigaye mu waɗanda suke raye in ta ku Allah ka samu suka da imani Allah ka biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a fatiha da salatul fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم فيما صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم يا من لقبت بخلق السماوات والأرض ولتفتدي الأجنة في بلوغ أمهاتها ادنا في قضائك وقدرك خطفا يليق بكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله